بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يومنا 20 ga watan Jumada al-Akhir ko akhira hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1444 wanda ya daidai da 13 ga watan 1 miladiya na da 2023 har yau muna cikin babu fadl الجوع وخشونة العيش والاقتصاد على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرهما وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات babi wanda yake bayanin falala ta yunwa da kausassar rayuwa da takaitawa a bisa ɗan kaɗan dangane na abinci da abin sha da abin da za a sanya sutura kenan da abin da ya kama da haka na abeban da rai yake so kuma da barin shawa da yawa idan ban manta ba mun tsaya akan hadisin Nu'man dan Bashir wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi yake cewa qala laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wa sallama wama yajidu min ad-daqli ma yamla'u bihi batna haka ne ko Nu'man dan Bashir wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi a gare su yake cewa tabbat naga annabinku sallallahu alaihi wasallam baya samun abin da yake cika cikin shi ko da dai da lalataccen dabino ne dakal dabino wanda ya zamanto kanana masu kama kashin awaki manzala sallallahu alaihi wasallam baya irin samun irin wannan dabino ya ci haye koshi sallallahu alaihi wasallam wannan na karantar da mu rayuwa suka yi manzon sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai rayuwa ba ta jin daɗi musamman ma farkon musulunci qala ad-daqlu tamrun radi shine dabino wanda ya zama to baya wanda baya da kyau wa an sahal bin sa'd radiyallahu anhu qala ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخل منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه وانا حديث امام البخاري ده مسلم امام البخاري يفتدش سهل دان سعد wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai gaba annaqi annaqi irin wannan biredi wanda za a kewaye shi kuma a kumburar da shi ba taɓaɓɓe ba wanda zai yi tudu kuma a kewaye shake cewa na kai mazala sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi bai ga wannan ba tun lokacin da Allah madaukaki ya aiko shi matsayin manzo da annabi har sai da Allah madaukaki ya rasar da shi bai gan shi ba faqila la rawi ya tambayi sahal dan sa'ad كم كان هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخر yace a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam kuna da rariya ko kuma yin masunci ta me kuna da rariya ko tame wanda za ku tankade garinku idan kun nika qala ma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam munkhilan min hina ibta'athahu Allah ta'ala hatta kubida manzo sallallahu alaihi wasallama bai garariya ba tunda aka aiko shi har sai da Allah madaukaki ya rasar da shi وقيل له aka tambaye shi aka ce mishi kaifa kuntum ta'kuluna sha'ir ghayr mankhul to yaya kuka kasance kuke cin sha'ir alkama wadda ba a ba a tankade ta ba qala kunna natahanu in kasance muna nika wannan alkama wa nanfukuhu sannan mu bakace shi bushewa nafakh ana nihin nan bakace mu bakace shi fayatiru ma tara abin da ya tashi daga wannan abin bakace ya tashi wa ma bakaya abin da ya saura sarrainahu sai mu dama shi mi tharid mu zuba mai ruwa mu dama duba ka ga irin rayuwa da sabon manzala sallallahu alaihi wasallama suka yi amma duk da haka suka san yadda duniya ba a taba samun duniya kwanciyar hankali da jin daɗi kamar zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama da sahabbai amma mu duba mu ga rayuwarsu yadda suke da qawluhu an-naqiyya huwa bi fathi an-nun wa kasr al-qaf wa tashdid al-ya shine awa nun fataha awa qaf kasra asannan ya amma tashadda wa huwa al-khubz al-khuwari shine khubz dabin wannan bread wanda ya zamanto na khuwar wanda ya zamanto ana kewaye shi wahuwa addarmaku shine kuma ake cewa darmak wa qawluhu sarrainahu huwa bi sa'in musallatha shine da sa wadda ake mata diya guda uku thumma ra'in mushaddada sana akwai awa ra shadda thumma ya'in musannat sana ayya wadda take da diya biyu min tahti daga ƙasa ba ta ba ya thumma nun sannan nun wannan kamar yadda muka sha faɗi bayani na dabt bil huruf dabtun kalma da harfanta ai ballalnahu wa ajjalnahu shine sai mu jika shi sannan mu dama shi wa nabi huraira radiyallahu anhu qala an samu na hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ذات يوم أو ليلة أبو هريرة وند يرضى الله تكار تبتا غرشي يجي وترانا كو وني دري cikin wani yini ko wani dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hutu fa idha huwa bi Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma sai ya gamu da Abu Bakar da Umar wa an yarda Allah ta kara tabbata gare su fa kala yace ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'a me ya fitar da ku daga gidaddajin ku a wannan lokaci wal aqrab ya zamanto cikin dare ne domin inda rana ne an san ana huta amma dare galiban shine ya zamanto ba a cika huta a cikin shi ba qala suka ce alju'u ya rasulullah ba abin da ya fitar da mu daga gidaddajin mu sai yunwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال وأنا والذي بعث نفسي بيدي لأخرجتني لأخرجني الذي أخرجكما ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi abin da ya fitar da ko shine ya fitar da ni ni ma yunwa ta huddo ni daga gida kuma ku tashi mu tahi fa qama ma'ahu suka tashi suka tahi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ata rajulan min al-ansar sai suka zo wa manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo wa ya je wajen wani mutum daga cikin mutanen Madina wani sahabi fa idha huwa laysa fi baitihi sai bai same shi ba a gida ya huta falamma ra'atuhu almar'atu qalat lokacin da matar shi ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce marhaban wa ahlan maraba kuma kun cancanci a muku maraba ahlan kamar ku kun cancanci wannan wuri da matsayi فقال له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah wanda sirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya ce mata aina fulan ina wane ya ambaci sunan shi qala tadhahaba yasta'zibu lana alma ya tahiye nemo mana ruwa mai dadi na ma'ul azb ruwa wanda yake da dadi iz ja al-ansari kwatsam sai ga wannan mutum ya zo fa nazara ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sahibaihi wannan sahabi ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kalli Abubakar da Umar thumma qala sannan yace alhamdulillahi alhamdulillah ma ahadun al-yawma akrama adyafan minni awan ina godiya ga Allah maɗaukaki a wannan yini babu wanda ya yi ni baƙi wanda suka zamanto masu karamci masu karama. Fantalaka faja'ahum bi iziki fihi busrun wa tamrun. Wannan mutum sai tashi ya zo da izik wani kwando fihi busr akwai wani nau'i na busr wa tamr. da dabino wa rutab da wannan maga ɗanyen dabino faƙala kulu sai ce ku ci wa aka zalmudiyata wannan mutum halau sai zabara ya ɗauko wuka kina iya nihin zai je kamo dabba yankawa manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi abubakar da umar radiyallahu anhu faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ya ce mishi iyaka wal halub ka shaidinka da ka yanka dabbar da take da nono mai yawan nono ka ka yanka ta inda mazala sallallahu alaihi wasallama ya san tabi'a ce ta laraba da tiyafa da karramawa da girmamawa idan suka yi bako ba sa barin shaka sai an yanka mishi wani abin yanka Zala sallallahu alaihi wasallam ya ce kashe dinka da kayanka wadda take da nono. Fa zabaha lahum ya yanka musu abin yanka fa akalu min ash-shati suka ce daga wannan tunkiya ko akuya wa min zalikal izqi da wannan tuta ta da ta kayan itace wa sharabu wa sharibu kuma suka sha abin sha. Falamma an shabi'u lokacin da suka koshi ورووا سك شاء بن شاء سك قوشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ذا الله ونزل الله دا منشن سكار تبتا غريشي يجي لأبي بكر وعمر يتي أبو بكر دا عمر وان يرد الله تكار تبتا غريش والذي نفسي بيدي ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi shine Allah madaukaki la tusalunna an hadha an-na'im wallahi sai an tambaye ku game da wannan ni'ima da kuka samu yau malkiyama ranar kiyama yan uwa ina ga mu wanda duniya ta cika da kayan daɗi kuma ita aka sa gaba kawai a hole a cikinta a ci daɗi kawai galiban al'amari na lahira muna baya-baya da shi in ma mun rungume shi ba runguma ba ce ba tattaka mema sai wanda Allah maɗaukaki ya rahamshe shi da rahama shi na'am akhrajakum min buyutikum aljuu yunwa ta fitar da ku daga gidajen ku thumma lam tarji'u hatta asabakum hadha an-na'im kuma baku koma gidajen ku ba har sai da wannan ni'ima ta sabe ku kuka samu wannan ni'ima rawahu muslim wannan hadisi imam muslim fitar da shi qawluhu yasta'dhibu fadan rawi da yace iya sahal ya ce matar sahal matar wanda ansari ta ce ya tahi ya nemo mana ruwa mai daɗi ai ya tulubul ma al'azba ya tahi iya nemo ya tahi neman ruwa mai daɗi wa huwa tayyib kuma shine mai daɗi dai al'azb huwa tayyib wal izq bi kasr al ayn wa iskan al dhal al mu'jama izqin nan wa ayn kasra sannan dhal wadda take da da sama a mata sukun wa huwa alkibasatu shine ake cewa kibasa wa huwa algusum shine lushe ko kuma kace tuta wal mudiyatu بضم الميم وكسرها كوكتي مديا كوكتي مديا كوا ميم ضمة كوا ميم كسرة هي السكين إتتي وكا والحلوب ذات اللب لبن كما حلوب كنا مأبوتي النون وسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد تعديد النعم نعم لا سؤال توبيخ وتعذيب mana ya ce roƙon tambayar wannan da za a yi game da ni'imomi tambaya ce ta abeban da Allah maɗaukaki ya addadawa yawa mutane ni'ima daban-daban kaza da kaza da kaza da kaza la su'al tawbih ba tambaya bace ba ta ƙwarawa da turkewa wa ta'zib ba tambaya bace wanda za a azabtar mutum da ita wallahu alam Allah shine mafi sani وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الحيثم wannan mutumin madina da suka zo mushi shine ake cewa abu haitham bin tayyahin alaikum mashi alladhi atawhu huwa abu al-haytham shine baban haytham abu haytham bin tayyahan dan tayyahan radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kaza ja'a mubayyinan fi riwayati Tirmidhi wa ghairi haka yazo da bayani sai da aka ambaci wannan rawi Abu Haytham inda yazo a cikin riwaya ta Imam Tirmidhi da wannan shi ina wannan hadisi ya launa ƙara karantar da mu rayuwa inda manzon sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka rayu rayuwa wadda ta zamanto ba ta jin daɗi ba ba ta holewa ba duk da cewa ba haramun bane ba to amma ba a so mutum ya zamanto ya karkata kawai ita sai ya sa gaba kuma mun ga falala ta talakawa da fakirai akan wanda Allah madaukaki ya ba wadata talakawa wanda suka ba Allah madaukaki za su shiga za su rigai wanda Allah ya ba wa'anda Allah ya ba wadata shiga aljanna وانا خالد بن عمر الغدوي قال أنسمونا حديثي دك خالد بن عمر الغدوي قال يتي خطبنا عقبة بن غزوان عقبة بن غزوان عفوا يا مم خطبة يا من وأزي وكان أميرا على البصرة يا كسنتي بريفيني غرم بصرة فحمد الله وأثنى عليه ya gode wa Allah ya yabi Allah da abin da ya dace da Allah maɗaukaki sun makara sannan ya ce amma ba'adu bayan haka fa'inar duniya kad azanat bisurmu ku sani wa duniya wa ta yi kirari ta yi shela da ƙarewa ta sanar da ƙarewarta wa wallat hazza'a kuma ta tahi da gaugawa walam yabqa minha إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها ba abin da ya yi wa duniya saura sai kama abin da ya yi sauran ruwa ko wani abu wanda ma'abucin shi yake tattarawa ya zo ƙarshe abin sauran wani abu a makayi to kawai abin da ya saura game da duniya kenan wa iyakum wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha kuma tabbat za ku cira ta yi zuwa wani gidan da babu gushewa tare da shi baya gushewa shine gidan lahira fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum to ku cira ta yi zuwa wannan gida da hiyar da alkhairin da halin da kuke ciki yanzu kenan ku canza fa innahu قد ذكر لنا تبت أن أنبت منا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاما an ba mu labari cewa dutse za a jefa shi daga bakin wutar jahannama min shafiri jahannama daga bakin wutar jahannama fa yahwi fiha 70 aman ya riska ya yi ta tahiya har tsawon shekara saba'in bai kai ga wannan ƙarshen jahannama ba shekara saba'in iya tahiya yawa bai kai ƙarshen danga ta ƙarƙashin wannan jahannama la yudraku la yudriku laha qa'ran bai kai ƙarshen ta ba wallahi latumla anna kuma tabbat wallahi wannan jahannama sai an cika ta kamar yadda Allah madaukaki yayi alƙawari afajibtum kuna mamaki ne wala kad zukira lana kuma an ambata mana annama baina misra'iha abinda yake tsakanin bangaren ta guda biyu min masari'il janna daga bangarori na aljanna masirata 40 aman tahiya ce ta shekara 40 daga wannan bangare zuwa wannan bangare shekara tahiya shekara 40 نعم ولا يأتين عليه يوم وهو عزيز من الزحام كما تبت وترانا ذات زومش واندرانا وانا أتكيكي سبدا رنكابي دقمتي ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم na gani na ganni ni ne bakon na bakwai bakon na bakwai da tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kidan su guda bakwai shine na bakon su tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malana ta'amun illa warqu shajar ba mu da abinci sai kawai ganyen itace subhanallah duba mu gani yawa sai ganyen itace hatta qarihat ashdaquna har sai da gehen bakinmu nan ƙarshen baki guda biyu suka yi wannan ƙurji sai da saboda cin ganye sai da gehen baki ya yi ƙurji faltaqattu burdatan fashaqaqtuha baini wa bain sa'd bin malik na samu wani zane ko mayahi ko babbar riga na, raba ta biyu na tsaga ta biyu tsakani na da ni da sa'ad dan malik fattazartu bi nisfiha sai na kullata a matsayin gyabtu da rabanta wattazara sa'ad bi nisfiha shi ma sa'ad ya kulla gyabtu da rabanta فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار a wannan ba a wayi gari ba sai da aka wayi gari kowanne daga cikinmu ya kasance wani firfe ne daga cikin garuruka na musulmi idan hali ya canza wa inni a'udhu billahi an akuna fi nafsi aziman ni kuma ina neman tsarin Allah madaukaki a in kasance a karan kaina ni babba ne in girmamar da kaina ina da girma wa inda Allah saghira kuma in kasance wajen Allah dan karami rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi qawluhu a أذنت هو بمد الألف أذنت آذنت كأوا ألف مدة أجاش أي أعلنت شيني تيشي لا تسنر وقوله بالصرم وبضم الصاد كوا الصاد ضمة أي بانقطائها وفنائها تيشي لا ده yankewarta da ƙarewarta wa qawluhu wa wallat hadha wa biha'in muhmala maftuha thumma zalun mu'jama mushaddada thumma alifun mamdud mamduda shine da'awa sad damma wadda ba ta da sad wadda ba ta da da kenan ba dad ba bayan kuma can ha muhmala ha wadda ba ta da diya ita ma budadda wadda take da fataha sannan kuma da zal mu'jama wadda take da da kuma mu- da shadda thumma alif sannan kuma alif mamdud mamduda alif wadda ake ja ta ja ai sari'atun ana nihin mai gaugawa wasubaba wasubabatu bi dhammi sad al muhmala subaba kenan shi ma da sad wadda ba ta da da wadda aka yi mata dhamma wahiya al baqiyat al baqiya al yasira shine abu dan kadan saura dan kadan وقوله يتصابها وبتشديد الباء أو با شدة قبل الها غبان بان تها أي يجمعها wanda yake tattarawa dan abin da ya saura a cikin kwano mutun ya tattara shi wal kazizu al kathirul mumtali shine wanda yake yawa wanda ya cika wa qawluhu qarihat wa bi fathil qaf shine kawa qaf fataha wa kasri ra awa ra kasra ai sarat fiha quru sai zamanto gehen bakunan mu zai zamanto suna da kuraje saboda cin ganye wa na bi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace akhrajat lana Aisha radiyallahu anha kisa'an وإزارا غليظا قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين متفق عليه an samu wani hadisi daga abu musa al'ashari wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce aisha ummul mu'minin wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta ta fitan mana da kisa zane wa izar da gyabtu ghaliz wanda yake da kabri qalat qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadain a cikin wannan ne aka rasar da maza Allah wanda tsirayen Allah da amince su kara tabbata gare shi ba a cikin kaya ba na alfahari ina ga mutafakun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi kuma lokaci na sallah ya matso abinda muka wada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk